السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau goma ga watan hudu miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littattafai farawa da littafin farawa da littafin رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن سيرة الصحابي نسب عند ديار سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما زعم تاشي علمه رضي الله عنه إلى من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص daga cin abin da ɗan adam yake ɗaukaka da shi akan sauran wasu halittu sannan kuma a cikin jinsin 'yan adam ɗin shi ne kasance yana da ilimi ya sa ilimi yana ɗaya daga cin mazaya wato darajoji da ake ambata idan mutum ya fice da shi to abdullahi na abdul as yana ɗaya daga cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu ilimi shi ne mala yake cewa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي أتكن صحابا النبي صلى الله عليه وسلم باب وندي فيني يوم حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص سيدي عبد الله بن عمرو بن العاص أبن دي كسن شينا دشي بمبنشم دشي فإنه كان يكتب ولا أكتب عبد الله يا قسم شينا ربوتوني كوبانا ربوت أبو هريرة شبايا ربوت شينا دا ذاكرة قوية سبب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا يتوفى أجتن ما يأتي يبا سجلنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي يابا تندق سجلنا أبو هريرة bai sake jin wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta ba to shi kuma abdullahi ibn amr al-as ga hadda sannan bayan hadda sannan kuma ga rubutu so da ka huwa yaktubu wala aktub yana rubutu amma ni ba na rubutu to kaga mutumin da bayan hadda kuma sannan ga rubutu yana iya yiwa ya fika wasu abubuwa amma duk da haka Abdullahi bin Abu al-As bibiyar da malamai suka yi bai kai sai na Abu Hurairah yawan hadisai ba bai kai shi ba shi yasa a cikin waɗannan jerin guda bakon farkon Abdullahi baya cikin su wal muqtiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairah sun yali ibn Umar ko wa Anas kal bahri والبحر والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فأغبى عبد الله بن عبد العاص أقوي سيدنا أبو هريرة أبو هريرة يليه ابن عمر سي سيدنا عبد الله بن عمر باين أبو هريرة سنن وأنس سنن والبحر كالخدري البحر شين عبد الله بن عباس الخدري سنن كما سيدنا أبو سيد الخدري وجابرين سنن سي جابر وزوجة النبي سنن سينا نائشة رضي الله عنها سيدنا الإمام السيوطي أتشن ألفية سنن بايا جيرا سبني يد سكي ترتيب درجس يا أم بشيس دي سوني المقفرون من الرواية سوبقوا abdullahi baya cikinsu mun gani ko so da abu hurairah radiyallahu anhu ya fi shi yawa riwaya wannan na nuna maka tawazu na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda suke sheda ga junansu to Abu Hurairah yana tsammanin Abdullah ibn Amr ibn al-As ya rubuta wasu hadisan da shi bai rubuta ba saboda shi baya rubutu shi tsabagen hadda ne akwai malamin da ya tattara hadisan abin nan masanid na sahabbai abin nan baqiyyu abin nan baqiyyu ibn makhlad malamai kusan sukan yi dogaro da musnadinsa ya tsara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama daidai gwagwadon abin nan masanid na sahabbai wato abinda aka samu kowane sahabi ya riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دق عمرو بن شعيب دق بابنش دق كاكنسا كاكنسا شيني عبد الله بن عمرو بن العاص شي سوننسا عمرو سونن بابنسا شعيب شي كما شعيب عبد الله ني يحيفيش عبد الله كما عمرو بن العاص شيني يحيفيش شيني وندا أكي من ترجمة سا واتو شي عبد الله قال قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك عبد الله يتنبي النبي صلى الله عليه وسلم يا ما أيكن ألا الربوت أبن نكي جي دقيقريك قال نعم شيء ربوتا قلت في الرضا والغضب يا ما أيكن ألا كو كان تكين يدا كو كان تكين هشي ربوت دا أبن دقبع قال إذا مدينة تكين هشي idan ba wahayi ke gudanar da rayuwarsa ba to shi kenan sai ya aikata abin da ba shi kenan wani wani idan ya hushi saboda hushi shi dan ke tare da mutum hushi yana ɗaya daga cikin ababen da shi dan ke haifarwa a zuciyar mutum shi yasa daga cikin madakhilu shaytan inda shedan yake samu ya halakar da dan adam mashiga da dan adam yake da ita zuwa ga shedan yake da ita a cikin ga dan adam to daga ci akwai alghadab hushi shi yasa ai manzon sama da yaga wannan yana kufula yace inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la dhahaba anhu ma yajid Allah sun ce ni na san abin da da ya faɗa to da hushin shi ya tafi da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shi ke nan hushin nashi zai tafi shi yasa aka samo na hadisi yana da raunin sanadi aka ce idan mutum ya hushi ya alwala saboda shi dan yana hura wuta ce a cikin zuciyar dan adam to shi ko ita kuma alwala wal wudu'u yutfi'uha eh ita kuma alwala sai ta zama ta bicar da wannan wutar da shi dan ya hura a cikin zuciyar mutum to kushi kenan to sai Abdullah ya tambayi manzon sun yace fi rida wal ghadab ko kana cikin yadda wato kana cikin jin dadi wal ghadab ko kuma kana cikin hushi qala da'am fa inni la aqulu illa haqqan yace eh ko ne hushi ko ina cikin yadda ka rubuta duk abin da na faɗa ba abin da zan faɗi sai gaskiya nabiyyun biduni alwahyi la yatasarraf annabi sallallahu in ba da wahayi ba baya komai saboda haka yin wannan shi ke ba shi yasa manzon sallallahu ya ce ya rubuta komai daga gare shi to kagin buka'uhu wa shay'un min mawa'izi yawan kukan Abdullahi ibn Amr bin al-As sannan kuma da wani abu daga cikin azuzansa magabata sun kasance zukatansu lahum qulubun raqiqa ترق قلوبهم عند ذكر الله zukatan na yin taushi idan aka ambaci Allah to an an ya'la ibn ata'in an abihi qala kuntu asna'u kuntu asna'u al-kahla li abdullah ibn abd ibn al-as ni nake yi ma abdullah abin nan tozai kwalli ni nake masa كله وكان يطفئ السراج بالليل عبد الله يا قسم شيء ينا قشي فتلا بالدري ثم يبكي حتى غسعت عيناه سي تكو كاد الدرن ينا تنا لاهرة yana tuna Allah hatta rasi'at ainahu har sai da idanuwansa suka samu damuwa shine rasi'at idanuwansa suka samu matsala saboda ka sai ya kasance sai aka samu tozalin nan sakamakon matsala da idan sai ya samu shine yace rasi'at ay taghayyarat wa fasadat idan sai ya canza ya lalace waltafaqat ajfanuha sannan idanuwan abin nan gashin idanuwan nasa suka haɗe ƙara ido ya rufe kenan وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لأن أدمع دمعة من خشية الله yace gara in yi kuka in zidda hawaye saboda tsoron Allah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar shi yafi a gare ni fiye da in yi sadaka da dinare ɗaya dubu wanda ba zai sa ni zuciyata ta ilar ya ta shige ni magabata su kan kalli kullun su aikin da zai yadda da Allah ne da aikin da suke tsammanin ba zai sa su sami yarda Allah wajen yin sa ba to sukan fifita waninsa a kansa to daga nan ba abdullahi ibn amr al-as yana nufin kai ka zo na kai ta kuka ya fa ka taimaki mutane bane a in wannan ba zai sa ka samu tsohon Allah ba to ga kai kuka dan tsohon Allah yafi saboda ai kana yin wannan ne dan neman yadda Allah shi yasa duk kyautatawar da zaka yi ma mutane kakkai tunanin sakamakon da zaka samu a duniya a'a ka yi tunanin sakamakon Allah la abin wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ashira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira kaga ita ce ka'ida in sun yi ba su neman wani ya yabe su ko wani ya ce ya gode kawai su neman yarda Allah suke Allah suke son ya gode musu وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لو تعلمون حق العلم والله لا كنا دا إلمي وندي كان تبس إلمي وندي زما حق العلم نان حق اليقين كينا إلمن دا يشغى cikin zuciyarku ya ratsa jinunku ya ratsa tsokarku لسجدتم حتى تنقصف ظهوركم والله دا شي kun rika yin sujada da haske bayan ku ya balle wala saraktum da kun rika yin ihu hatta tan qafi aswatukum har sai saututtukan ku sun yanke an daina jin muryar ku muryar ku ta dishi fabuku saboda haka ku rika kuka fa in lam tajidu al-bukaa fatabakaw idan ba ku samu damar yin kuka ba to ku kukan zuci shine at-tabaki matsa ma kai a yi kuka a zuciya in mutum idanuwansu ba su kuka ba to zuciya shi te kuka ka je ta ciki wannan wa'azin sa ke an Khalid ibn Ma'dan an ibn Amr an ibn Amr wato Abdullah kenan قال أرواح المؤمنين في جوف طير خضر كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة yace arwahul mu'mini rayukan mummunai fi jawfi tsairi suna cikin kirazan wasu tsuntsaye khudrin tsuntsayen nan koraye kazzarazi azzarazi jam'i ne na azzurzur azzurzur wani nau'i ne na tsuntsu tsuntsu ne yana da dogon baki haka katoto yata'arafuna wa yurzaqun suna gane junan su wa yurzaquna kuma ana azurta su daga Allah madaukakin sarki ana ba su abinci daga Allah suna zaben abin da suke son su ci yurzaquna fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab ana azurta su arrizq ana ba su abinci ana ba su abin sha bi fakihatin kathiratin za a ba su ‘ya'yan icce ‘ya'yan marmari waɗanda suka kasance masu yawa wa sharab sannan kuma ga abin sha a ba su abinci na ‘ya'yan marmari sannan kuma a ba su abin sha min samar janna daga cikin ‘ya'yan iccen aljanna a gani sau da haka wannan halin abdullahi bin amr bin as kenan da kuma kukansa saboda tsoron Allah madaukakin sarki to shi Allah ya ce mu